بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 24 ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 14 ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya wannan shine darasinmu na 28 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekatu bintu muhammad al-qasim allah ta'ala ya saka mata da alkhairi daga nan masallacin da ke nan raji kwatas a nan cikin garin bauchi a karatunmu na baya satin da ya gabata mun karanta lamba ta 24 daga cikin ababe da malama take kawo mana waɗanda suke zama magani ko waraka ga dukkanin damuwan da mutum ya shiga shine ta ce kun ƙawiyyan tijahal ahdas ka zama mai ƙarfi mai dauriya mai juriya wajen tunkaran abubuwan da suke faruwa wajen tunkaran abubuwan da za su bujiro abubuwan da za su dinga faruwa yau da gobe a cikin rayuwa kamar yadda muka ambata rayuwar duniya ita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin tsarin da yi ma duniya da irin yadda ya halicci duniya ya halicce ta ne bisa tsarin ita la tasfuli ahad ba ta taba zama daidai wa mutum a ce duniya ga wannan wanda duniya za ta masa daidai ta tafi masa ɗari bisa ɗari yadda yake bukata to inda duniya ce to ba ta da wannan alkawari abubuwa za su yi ta faruwa to abinda ake so shine mutum ya zama yana da ƙarfin zuciya da juriya wajen fuskanta da tunkaran abubuwan da suke faruwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya zana masahabbansa wani layi wani cycle ya zana masahabbansa sannan a cikin wannan cycle din da ya zana da ya zana masahabbai sai zana wani dan karami a ciki sannan sai zano wasu arrows haka suka tinkari wannan karamin layin da yake ci karamin cycle din da yake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to wannan babban ita ce duniya wannan ɗan ƙaramin da ku gani shine ɗan adam sannan wa'annan aros ɗin da kuka sun tunkaro shi su ne musibin rayuwa fitintunin rayuwa in akhta'aka hadha na hashaka hadha wa in akhta'aka hadha na hashaka hadha idan wannan ya subuce maka bai same ka ba to wannan sai ya cake ka in wannan ya subuce wannan sai ya cake ka in wannan ya subuce wannan sai ya cake ka saboda haka wata musibar za ka ganta ta tunkaro gadangadan sai ga Allah ya tsirar da kai wata kuma baka ankare ba baka lura ba baka kula ba amma sai ga ta fada maka is a singing app that has millions of songs that you can choose from. You can select your favorite
baka ankara ba wata sai wata musibar sai ga ta afka maka sai ga ta fada maka babu kuma yin da ka iya to wannan shi yasa a musulunci ya koyar da mu cewa ana son shi musulmi ya zama yana da juriya da ƙarfin zuciyar da zai iya tunkaran abubuwa kun ƙauyen tujahal ahdas abubuwa na ɓacin rai abubuwa na ba daɗi sun samu mutum ya yake da ƙarfin zuciya wajen shanyewa da jure waɗannan abubuwan da suka same shi abin da yake fata na alheri ya zo masa bai zo masa ba yaya yake da ƙarfin zuciya wajen dauriya da juriya da haƙuri akan wannan abin da yake fatan ya samu amma Allah bai rubuta masa ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisinsa ingantacce wanda imamu muslim ya rawaito manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min al-mu'minid da'if manzo Allah ya ce mumini mai karfi mumini mai karfin imani mumini mai karfi wajen ayyukan alkhairi mumini mai karfi wajen kazar-kazar din abin da zai taimaki rayuwarsa khairun wa habbu ila Allah min almu'mini da'if yafi alkhairi kuma yafi soyuwa a wajen Allah Allah ya fi son shi sama da mai rauni sama da mai raunin imani sama da mai rauni wajen ayyukan alheri sama da mai rauni wajen kazar-kazar da yin ayyuka da faɗi tashi don ya taimaki rayuwarsa sai manzo Allah ya ce amma wa fi kullin khairi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma dukansu in dai mumine ne in dai mutum mumini ne to akwai alheri da tare da shi mutum in dai mumini ne to yana tare da alheri manzo Allah sai ya ce ihris ala ma yanfa'uk kullun kai mumini ka dinga kokari wajen kana kwadayi da fafutuka kana neman menene zai amfane ka kullum ya zama tunaninka shine menene zaka yi wanda zai amfani rayuwarka ihlis ala ma yanfa'uk sai manzo Allah ya ce wasta'in billah sannan ka nemi taimakon Allah duk abin da ka sa a gaba to ka nemi agajin Allah fa idza azamta fatawakkal ala Allah duk abin da kai azaman zaka yi sana'a ce aiki ne karatu ne ko wani abu aure ne ko wani abu na rayuwa mutum ya tinkare shi ya riga ya dau azama ya riga ya ɗaura niyan zai yi manzo Allah sai ce to fa idza azamta Allah ya ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah Allah ya ce idan ka yunkura zaka yi to ka dogara ga Allah ka mai da lamuran ka zuwa ga Allah ka nemi agajin Allah ka nemi taimakon Allah domin in Allah bai taimake ka ba za ka iya ba duk abin da ka sa a gaba a rayuwa idan Allah ya barka da dabaranka ko Allah ya barka da tunaninka ko Allah ya barka da hangen nesanka to ba za ka taɓa kaiwa labari ba labarinka ba zai taɓa yin kyau ba saboda me Allah shi ne mai ilimi kai kuma baka san komai ba Allah shi ne mai iko ɗan adam kuma bayi da iko Allah shi san menene a menene a zahiri menene a batini ɗan adam kuma zahirin abu kaɗai yake kallo to don haka manzo Allah ya ce wasta'in billah sai ce wala ta'jaz karka gajiya karka gaza karka kasa duk abin da kasancewa zai tun zai taimake ka a rayuwa zai maka amfani a rayuwa ko menene shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka tinkare shi gadan gadan karka gajiya sai ce amma wa in asabaka shay in wani abu ya same ka fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza karka ce ka da na yi kaza da yanzu kaza ya faru da na yi kaza da kaza bai faru ba ai daga waje na aka samu kaza da na yi kaza da kaza da na yi kaza da kaza wannan duk yana cin shirka da mun karanta a cikin kitabun tauhid da yana cikin babin shirka da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya masa rahama sai manzo Allah ya ce walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'al kace wannan kaddaran Allah ce wa fi riwaya qaddara Allah wa ma sha'a fa'al kace Allah ya kaddara kuma abinda Allah ya ga dama shi yake faruwa inna Allah yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da ya so ne inna Allah yaf'alu ma yurid inna Allah yahkumu ma yurid Allah yana hukunta abin da ya ga dama ne Allah yana aikata abin da ya so ne da haka manzo Allah ya ce karka ce da nayi kaza da nayi kaza da nayi kaza da nayi kaza wanda duk a cikin kitabun tauhid mun ga yadda malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo shi kar mutum ya ce da na ajiye masu gadi a gidana da barayi ba su shigo ba ba dun tsuntsaye da suka yi kuka ba da barayi sun shigo ba dun kaza ba da an yi kaza ba dun kaza ba da an yi kaza yadda muka tunkari fadi a motar nan ba dun direban nan kwararre ne ba da an samu matsala ma'ana shi baya kawo ubangiji a karan farko baya kawo Allah abin da yake tunani shine dabarun wane dabarun wane dabarun wane dabarun wane tunaninsa tunanin wane tunanin wane wanda duk wannan dabarunsu da tunaninsu da ƙwarewan direban in Allah ya ce ma motan ta faɗi ƙwarewansa ba ta yi tana shi faɗi ba in Allah ya ce abu ya faru ba inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah in yana son abu ya faru sai ya ce masa kasance sai ya kasance ta haka manzo Allah ya ce fa inna zalika taftahu amala shaytan fadin cewa da nayi kaza to yana bude kofa ma shaydan ya samu shiga zuwa ga jikin mutum ya samu shiga zuwa ga ayyukan mutum ya samu shiga zuwa ga imaninsa to kaga a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mana mutum idan abu ya same shi mummuna wanda baya so ya jure ya yi haƙuri ya zama yana da ƙarfin imani da zai iya tinkaran abubuwan da za su dinga bijiro masa a rayuwa ya zama yana da ƙarfin imanin da zai iya jure su talauci matsalolin rayuwa matsalolin 'ya'ya matsalolin iyalai matsaltsalu na rayuwa mutum ya zama yana da ƙarfin da zai iya jure wannan ƙalubalen rayuwa to shi yasa malama sai ta ce kun ƙawiyyan tijahal ahdas ka zama mai ƙarfi wajen tinkaran abubuwan da za su dinga faruwa al'amuran da za su dinga bujirowa da za su dinga zuwa yau da gobe ya zama kana da ƙarfin imani da ƙarfin zuciyar da in Allah ya jarabe ka za ka shanye domin tsari ne na Allah hukunci ne na Allah in dai mutum na da imani a rayuwa to Allah ya rubuta cewa zai jaraba shi Allah ya rubuta cewa zai jarraba shi in dai akwai imani to Allah ya rubuta cewa zai jarraba shi a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu Allah ya ce wai shin mutane suna tsammanin kawai Allah zai bar su ne kawai din sun ce mun yi imani ya ce ni musulmi ne ni mumini ne ni ahlus sunna ne shikenan sai Allah ya rabu da shi wa hum la yuftanu Allah ba zai jarraba shi ba a ba zai yi ba wala qad fatanna alladhina min qablihim Allah ya ce hakika mun jarabi waɗanda suka gabace su waɗanda suka zo gabaninsu Allah ya ce mun jaraba su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibi fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibi abin da yasa Allah yake wannan jarabawan shine don ya bambance suwaye masu gaskiya a cikin imaninsu kuma suwaye makadeta ba wai don Allah bai san su ba fala ya'lamanna shine don Allah ya nuna su ya bambanta ma mutane su a gane waye mai karfin imani waye kuma wanda yake makadaici ne a imaninsa dan haka zamu ga annabawa da yawa Allah ya jarabe su Allah ya jarabi al'ummomin su amma ƙarfin imanin da mutum yake da shi shine zai sa ya kai zuwa gaci wani lokacin mutum ga nasarar nan yana kallo amma saboda babu ƙarfin imani sai ya kasa kaiwa sai ya kasa kaiwa saboda bayi da ƙarfin imani Allah ya faɗa mana yadda al'ummomin baya ya jaraba su ya ce am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum Allah ya ce wai shin kuna tsammanin haka kurin ku zo ku yi rayuwa kawai ku mutu a tashi alkiyama kawai kowa ya kama hanya tafi aljanna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum misalin abin da ya faru da waɗanda suka wuce gabaninku bai zo muku ba bai same ku ba haka kawai jarabawan da ta same su ku jarabawan ba ta same ku ba to kawai sai a busa kawai shi kenan da an busa kawai ya ce kawai kana sallah eh to kama hanya ka tafi aljanna Allah ya ce ba zai yi ba me ya same su Allah ya ce masathumul ba'sa wa darra talauci talauci idan aka ce alfaqaru talauci kenan amma idan ya kai zuwa matakin albu'su to talaucin ya kai makura kenan ƙarshen ƙure manejin talauci shine a ce ya gamu da albu'us saboda alfaƙaru alfaƙir malamai ma sun yi saɓani tsakanin faƙiri da miskini wa ya fi talauci a cikinsu to kaga albu'us masathumul ba'sa tsananin talauci ga wahalar rayuwa ga tsadar rayuwa ga babu kuɗi ya same su wadarra ga cututtuka wa zulzilu Allah ya ce an girgiza su hatta ya ƙular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah hassan da ta kai ga manzan cikinsu ba batun ustazai ko malamai ba a manzan da Allah yake masa wahayi da shi da ‘yan uwansa masu imani sanda suka koma suna cewa mata nasrullah wai yaushe ne kan Allah zai kawo ɗaukin sannan wai shin agajin Allah nan da ya ce zai kawo yaushe ne Allah zai kawo ba fa mutane ne ke tambaya ba hatta ya ƙular rasulu shi manzan da aka aiko shi ya musu wa'azi da talauci da wahala ya shafe shi shi da sahabbansa masu imani shine yake tambaya mata nasrullah yaushe Allah zai kawo dauki Allah ya ce a ƙara haƙuri ala inna nasrullahi qarib taimakon Allah tana nan dab ya kusa saura kiris a ƙara jurewa a ƙara haƙuri a ƙara haƙuri kaga kenan wannan duk yana nuna mana yadda annabawa da manzanni da sauran masu imani da suka gabace mu yanda suka samu ƙarfin imani na jure abubuwa waɗanda suka same su a rayuwa mu duba mu ga abubuwan da suka faru da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a yakin ahzab Allah da kansa sanda ya faɗa cewa a lokacin an jarabi muminai an jarabi sahabbai an girgiza su girgizawa mai tsanani hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida hassan da ta kai ga munafukai suna cewa ma wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura sannan munafukai sai kuma suna cewa kai Allah da manzansa fa ba su mana alkawarin komai ba sai yaudara cewa da suka yi za a ci nasara fa yaudara ce kawai saboda yadda suka ga sun ɗauka abin wasa ne suka gane ashe abin da masu imani ake yi saboda haka Allah ya jaraba su ya girgiza su sanda Allah ya ce wa balagatil qulubul hanajir zukata suka iso makogoro wata zununa billahi zununa ko kuma kuna yi ma Allah zace zace kai nasarar za ta zo ko ba za ta zo ba nasarar za ta zo ko ba za ta zo ba saboda haka mutum ya zama yana da ƙarfi na imani ƙarfin zuciya wajen tunkarin abubuwa mafi girma ƙarfin imaninsa shine ya gane duk halin da ya shiga babu mai tsiratar da shi in ba Allah ba dabararsa ba ta iyawa tunaninsa da wayansa duk ba zai iya ba wanda zai iya tseratar da shi shine Allah shi yasa annabi Musa alaihi salam da mutanensa sanda Allah ya umulce shi da ya kwashe su su fita daga cikin Misra su yi hijira a cikin dare Fir'auna ya sa aka biyo su bayan labari ya riske shi aka koma aka sa su a tsakiya ga teku nan kato suna hanga a gabansu ga kuma fir'auna da jama'ansa a baya Allah ya ce falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun sanda tawagogin guda biyu suka ga junansu annabi musa da tawagansa sun ga fir'auna da tawagansa fir'auna da tawagansa sun ga annabi musa da tawagansa ga su can suna tawowa waɗancan akan abin hawa saboda su ne masu mulki waɗannan kuma a kafa sannan kuma ga teku a gabansu qala ashabu musa inna lamudrakun mutanen annabi musa sai suka ce kai mu kan fa an cin mana an kama mu shikenan tamu ta kare qala kalla annabi musa ya ce ina ba zai taba yiwa ba me yasa ba tunaninsa ba ba dabaransa ba bai ce ina da wani wayon da zan bi ba ina da wata dabaran da zai sai ce inna ma'iya rabbi sayahdi ina tare da ubangiji na Allah zai nuna min hanyar da za a bi a tsira. Allah sai ce fa'auhaina ila Musa a nidrib bi asakal bahar. Allah ya ce muka yi annabi Musa wahayi cewa ɗau sandanka ka bugi tekun nan da ita. Yana dukan tekun fanfalaka fakana kullu firkin ka ɓaudil azim. Sai teku ya rabe biyu, hanya ta samu a tsakiya kowane ɓangare na ruwan sai koma kamar dutse babba. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذا الله ينونا مع النبي موسى da jama'ansa aya wannan sandar annabi Musa ita ce dai lokacin da aka zo ga ruwa nan amma ba a buƙatar ruwa ana buƙatar hanya sai Allah ya ce ma annabi Musa ya bugi ruwan da sandansa da ya buga ruwan sai ya koma dutse sanda aka zo kuma ga dutse nan ana buƙatar ruwa Allah sai ya ce ɗau wannan sandal taka ka bugi dutsen sai ya bugi dutsen sai dutsen ya bulbular da ruwa an bugi ya bugi ruwa ya koma dutse ya bugi dutse ya bulbular da ruwa fanfajarat min huthnata ashrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum fambajisat min husrata ashrata aina kaga duk wannan yana nuna mana cewa Allah subhanahu wataala shi mai iko ne akan dukkan kuma idan ka duk abin da ya tunkari mutum duk abin da ya zo wa mutum a rayuwa ya zama yana da karfin tawakkali ga Allah wanda wannan shi zai bashi taimako da izinin Allah wajen tunkaran abubuwa mahasada tunkaran abubuwan rayuwa fatara talauci a rayuwa ta masa ɗaurin goro ya shiga cikin mummunan yanayi to dogaro ga Allah shine magani shine magani fa idza azamta fatawakkal ala Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa duk wata damuwa Allah zai masa maganinta to dan haka malama ta ce to daga cikin abubuwan da za su zama maka maganin damuwa shine ya zama kana da kun ƙauyen tijahal ahdaf ka zama kana da ƙarfi wajen tunkarin abubuwa shine abu na 24 na 25 tace shine itwi madiyaka alhazin abin da ya wuce a baya na damuwa to ka nannade shi wannan tabarman damuwan nannade ta jingine ta a gefe yanzu zaka rayu ne akan wata tabarman daban ba wancan ba abin da ya riga ya wuce na damuwa ka sa a zuciyarka kamar bai ba kamar ba kamar ba a yi shi ba ka nannade shi ya zama baka tunaninsa ka wuce wannan matakin ka wuce shi ka wuce shi saboda mama zafat abin da ya riga ya wuce ya riga ya sibici abin da ya riga ya wuce ya sibici wani jil mutum ya sa don ya samu kuɗi ko ya samu wani abu sai ya sibice masa zaman da yana tunani na wannan miliyoyin sun wuce wannan tunanin ba shi zai sa wannan din ya dawo ba ba shi zai sa wanda ya wuce ya dawo ba saboda haka ya yi tawakkali kawai ya dogara ga Allah ya kama wata hanya itsuwi ma biya kalhazin ka nannaɗe abin da ya wuce a baya na tabarman wannan bakin cikin nan nannaɗe ta ka ajiye ta a gefe tanasar zikiriyat al-mu'lima al-hazina allati ya asafat bika fi madi hayatik ka yi ƙoƙari ka zama kana yawan manta abubuwan da za ka tuna masu raɗaɗi masu sanya ka cikin baƙin ciki wanda ya riga ya wuce suka riga suka shuɗe a rayuwarka karka dinga tuna su ka manta da su karka zauna kana tunani a kansu domin idan ka zauna kana tunani a kansu su da suka riga suka wuce ba za su dawo ba ba za su dawo ba kai kuma yanzu abin da ka tinkara a gaba za ka kasa taɓuka komai saboda kana tunanin abin da ya wuce maka a baya fakama ƙila kamar yadda aka ce masu magana suke cewa milafful madi inda al'uƙala'i yuɗuwa wala yurwa wato shimfiɗa ko abin da ya riga ya gabata abin da ya riga ya shuɗe a wajen masu hankali to nan naɗe shi ake yi ba shimfiɗa shi ake yi ba ba a rawaito labarai wanda suka riga suka wuce ba a rawaito su ba a zuwa ana taɗin su ya riga ya wuce to nan naɗe shi ake yi nan naɗe shi ake yi ba zama ake ana tunowa ba ana mantawa da shi ne ko da kuwa yana bijiro maka a cikin tunaninka amma ka yi iya bakin ƙoƙarinka wajen ganin ka danne ka mantar da wannan tunanin a cikin zuciyarka wani ya maka abin da ba daidai ba ka manta tun malamai suna cewa duk wanda yake son zaman lafiya a rayuwa to dole ya manta abubuwa guda biyu ya manta cutar wanda mutane suka masa ya manta alkhairin da yawa mutane in kana tuno ni na yi mawa na kaza ni na yi mawa na kaza ni na yi mawa na kaza ni na yi mawa na kaza to za ka yi ta wahala a rayuwa domin za ka yi ta ganin cewa kana yi kana yi kana yi kana yi amma ba a yabawa kayi kayi kayi kayi kayi kayi kayi amma ba a yaba ba mutane kuwa dama malamai suna cewa irda'un nasi ghayatul la tudrak wai ka yaldar da mutane kaga wai mutum ya ji da kai ɗari bisa ɗari wannan mataki ne da ba a taɓa kaiwa kai dai kawai ka iya bakin ƙoƙarinka in yana da sanin Allah da kuma sanin rayuwa da sanin ya kamata ya zama yana da dattaku amma in ba ka ba mutum kan sai dai ka yi haƙuri da shi da haka ne idan haka a kamanta da alkhairan da kai ma mutane kamanta da cutar wanda mutane suka maka don in kana lissafa wane ya mun kaza wane ya mun kaza wane ya mun kaza wane ya mun kaza to za a wayi gari mutanen duniyan gaba ɗaya ba za ka iya zama da su ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace almu'minu alladhi yukhalidu an-nasa wa yasbiru ala adahu khairun min almu'mini alladhi la yukhalidu an-nasa wa la yasbiru ala adahu mu'minin da yake cuɗanya da mutane yana cakuduwa da mutane yana mu'amala da mutane yana haƙuri bisa cutar wanda mutane suke masa ya fi alkhairi sama da wanda baya cuɗanya da mutane ba kuma ya haƙuri an cutar da shi wanda zai zauna cikin mutane a cutar da shi ya yi haƙuri ya fi alheri sama da wanda zai janye jikinsa shi ɗaya sannan in an cutar da shi ba zai yi haƙuri ba ba zai manta ba wani zai ce ni ba na da mantuwa ni ba na manta duk wanda ya mun kaza ba na mantawa duk wanda ya mun kaza ba na mantawa ina da riko to wannan ya samu matsala a rayuwarsa wannan ya samu matsala a rayuwarsa don haka ku duba mu ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam duba irin abinda 'yan uwansa suka yi masa 'yan uwansa uba ɗaya irin abin da suka yi mai suka raba shi da mahaifinsa suka ɗauke suka jefa shi a rijiya bayan sun jefa shi a rijiya wani ya zo ya ciro shi suka gani suka ce nasu ne suka sai da shi sun jefa shi a rijiya wani ya ciro shi afuwan wani ya ciro shi ya kai shi kasuwa ya je sai da shi aka sai shi a matsayin bawa duk sanadiyar jefa shi da suka yi a rijiya aka saye shi a matsayin bawa duk bayan wannan aka kai shi gidan sarki aka yanta shi daga nan aka yi shi prison ya yi sama da shekara goma ko wani abu makamancin haka duk a gidan prison saboda matan sarki ta neme shi ya ki amincewa ya yi zaman gidan kurkuku aka fito da shi har ya bi matakan da ya bi cikin ikon Allah yau gashi shi ne maliku misra shi ne prime minister kasar misra gaba daya shi ne shugaban misra gaba daya waɗannan 'yan uwansa gashi sun zo a kan idonsa abin da ya faru ya faru har daga ƙarshe ya ce yana so a ɗau mudun au a sa a cikin ledan ɗan uwansa ƙaninsa binyamin suka yi yadda ya ce aka gama sun juya za su tafi aka ce ayyatu hal'iru innakum lasariqun ya ku wannan tawagar ashe ku barayi ne ku dawo me ake nema ka ce nafqidu suwa al-malik wa liman ja'a bihi himlu ba'idin wa ana bihi za'iq mudun awon sarki aka rasa kuma duk wanda ya kawo ya faɗi inda mudun awon ne yake to za a ba shi himlu ba'ir shi ne za a ba shi raƙumi wanda aka tara masa kayan abinci da kayan hutawa na rayuwa har kayan yi masa nauyi to iya ɗaukar raƙumin kenan to sai a ɗauka a bashi da raƙumin da kayan suka ce tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna salikin kun san cewa ba mu zo dan mu yi balla a bayan ƙasa ba kuma mu ba barayi bane aka ce to fama jaza'uhu in kuntum sadiqin inda gaske kuke yi to wanda aka kama kayan a cikin sa me a masa qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'u suka ce to duk wanda aka kama a cikin ledan sa to ayi masa irin sakamakon da aka saba yi ma barawo kadhalika najzi zalimin fa bada bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi asa aka fara bincika ledojin yayinsa kafin aka zo kan ɗan uwansa ƙaninsa ya gashi an fito da shi ƙarshe suka buɗi baki suka ce in yasrik faqad saraka akhul lahu min qabl suka ce la ai ba mamaki ranka shi daɗe sata halin yan ɗakin su ne yayi in yayi sata ma akwai wani wansa da ya ɓata shi ma ɓarawo ne shi ma sata ya yi Allah ya ce fa'asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdi halam annabi Yusuf ya ɓoye wannan abun a zuciyarsa bai bayyana musu ba qala antum sharrun makana wallahu a'lam bima tasifun da aka suka je suka dawo daga ƙarshe ya ce musu ha hey hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi idh antum jahilun shin wai kawai kun tuna abin da kuka yi wa annabi yusuf da ɗan uwansa lokacin kuna jahilai ba kusan allah ba kalu a inna kala anta yusuf suka ce ah kai koma dai kai ne yusuf ɗin ne ka ko kai ne yusuf ɗin ne ka kala ana yusuf wa hadha akhi sai ce eh ni ne yusuf wannan kuma ɗan uwana ne qad manna allah alaina hakika allah ya mana baiwa ya ce musu innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin duk wanda ya haƙuri ya ji tsoron Allah to Allah bai taɓa lalata sakamakon waɗanda suka kyautata duk mutumin da ya kyautata Allah subhanahu wata'ala baya taɓa lalata ladansa baya taɓa lalata sakamakonsa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin da aka ƙarshe suka ce masa tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in suka ce wallahi Allah ya fifita ka akan mu mu ko mun yi kuskure mun yi ba daidai ba mun yi ganganci qala la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin yace in daga yau ba wani abu akan ku in dai haƙina ne na yafi kar ku ji komai yaghfiru Allahu lakum kai Allah ma ina roƙon shi ma Allah ya yafe muku wa huwa arhamur rahimin kaga yanzu in ba din nannaɗe shafin abin da ya faru a baya ba da sai ya ɗaukansa a kansu kuma yana da ikon ya ɗaukansa addini ma ya ba mutum dama in an cuce shi ya rama in ya samu dama wa ina aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bih faman itada alaykum fatadu alayhi bi mithli ma tada alaykum amma Allah ya ce wala in sabaltum lahu khairul lisabirin in kun yi hakuri shine mafi alkhairi saboda haka amma sai ya jure har ma yace izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa atuni bi ahlikum ajma'in ga wannan rigar tawa ku je ku samu mahaifina ku jefa rigar a fuskansa saboda mahaifinsa tsabin kuka da bakin cikin rabuwa da shi sanda ya makance baya gani ku wurga rigan akan fuskansa ya'ti basira zai dawo yana gani sannan kuma in kun je wa tuni bi ahlikum ajma'in ku tattaro duk 'yan uwanku da kuka sani na kusa da nisa duk ku ɗebo su ku dawo nan ku dawo ku ci gaba da zama a nan wa tuni bi ahlikum ajma'in daka a can gaba ma suka ce ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khadi'in suka ce ya mahaifinmu ya babanmu ka roƙa mana Allah ya yafe mana zunubanmu hakika mun yi ba daidai ba qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim yace zan roƙa muku Allah ya yafe muku saboda Allah mai gafara ne mai jinkai ma'ana ni da kuka sani kukan bakin ciki da damuwa na yafe muku zan kuma roƙa muku Allah ya yafe muku cutar da bawansa da kuka yi Allahu akbar kaga duk wannan yana nuna mana mantawa da abin da ya wuce a baya mantawa da abin da ya wuce a baya to kaga kullun abin da mutane suka kasa fahimta a rayuwa kaga wannan waɗanda suka sa shi bakin ciki kukan bakin ciki ya dai makance ƴaƴansa ne na cikinsa to galibi mutane abin da suka kasa fahimta idan ya zama ɗanka da ka haifa ɗanka da ka haifa kai ne ubansa bai fasa ka sanya ka bakin ciki ba to nan me naka na damuwa don wani daga nesa ya saka cikin damuwa idan ya zama ɗan da kai ka haife shi kai ne ubansa kai ka haife shi kai ne ubansa bai fasa ɓata maka rai ba to wani a wajen ya ɓata maka rai kuma sai me sai me ga mutum a gidan shi bai tsira daga ɓacin rai ba amma yana harzika yana tada hankali yana nuna ransa ya ɓaci saboda wani a waje ya masa ba daidai ba to idan idan dan da zaka ga duk uba in ka in ka ganshi zaka ga kashi saba'in ko tamanin a cikin neman sa ƴaƴansa ke cinyewa makarantansu tufafinsu abincinsu wane ne wane ne wane ne wane ne duk akan su yake karewa amma ba su kasa sa shi bakin ciki ba ba su fasa bata masa rai ba to wani a can gefe da ba kamar komai ba ba haka min babu aula shi ya bata maka rai ashe rayuwar duka haƙuri ake yi a cikinta wala taltafit ilal wara fatata'athara fi tariq karka dinga waiwayi kana juya baya sai kai tuntube akan hanya kana tafiya kana juya baya sai kai tuntube ka faɗi kalli gabanka kawai abin da ya wuce a baya ya riga ya wuce shikenan unzur ilal mustaqbal kalli gaba kalli abin da zai tunkaro ka yake tunkaro ka wa an mil khairan min rabbin karimin ka kuma sanya burin alkhairi daga wajen Allah Ubangiji mai karamci ka ka samu Allah kyakkyawan tunani kyakkyawan zato tsakaninka da Ubangijinka don haka Allah ya faɗi a hadisul qudsi ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani irin yadda kake zaton Allah to haka Allah yake abinda kai zaton zai faru da kai kana ganin cewa kai kana munana zato ma ubangiji kana kaza kana kaza kana kaza to irin dai yanda ka zace Allah to haka zaka samu ubangijinka in ka kyautata zato Allah ba zai kunyata ni ba Allah ba zai tozalta ni ba Allah ba zai wulakanta ni ba duk rintsi duk halin da za a shiga ina tare da ubangiji ubangiji na ba zai tozalta ni ba to insha Allah zaka ga izza da daukaka Allah ba zai kunyata ka ba amma ka munana zato ma Allah ka manta ma da ubangiji to sai kaga abubuwa suna ta faruwa abubuwa suna ta faruwa wanda baka so sai kuma ka ce Allah ne ya kawo bayan kuma qul huwa min indi anfusikum daga wajenka aka samu matsala saboda haka mutum ya manta da abin da ya faru a baya ya tinkali gaba to sai ga damuwoyi sun masa sauki wala tahzan wallahu rabbuk kar kai bakin ciki Allah ne ai ubangijinka matukar Allah ne ubangijinka to Allah bari taɓa barin bawansa ya kunyata ba in dai mutum ya yi imani da aiki na gari innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah ya ce duk wanda suka yi imani suka yi aiki na gari to ba ma kunyata sakamakon ba ma lalata sakamakon waɗanda suka kyautata aiki mutum in dai ya kyautata aiki to Allah bai taɓa barin shi ya wulakanta subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya sa alkhairi cikin abin da makaranta abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada kusa kuran da muka Allah ya fi mana Allah ya kare mu daga bakin cikin duniya da lahira ya sa albarka a cikin rayuwar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته